وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna sha shidda ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da 30 daidai ko 30 ba daidai to 30 daidai ga watan bakwai shekara ta 2026 ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan karatu shi ne na arba'in da na ishirin da biyu ko? karatu mu na ishirin da biyu kenan yau za mu tashi alfaslu al'ashir fasali na goma shi ne al'imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira malam ya ce yu'minul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi anna li hadhihi hayati dunya da cewa lalle wannan rayuwar ta duniya tana da sa'atan lokaci akira na ƙarshe tantahi wanda duniya za ta karewa fiha a cikin wannan lokacin bayan musulmi ya yi imani da mutuwar shi ya yi imani da cewa zai mutu ya bar wannan duniya to ya yarda kuma duniyar za ta kare wata rana akwai lokacin da zai zo ma duniya ta kare babu kowa cikinta musulmi ya yi imani da haka domin musulmi ya yi imani da faɗin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha dukkan komi mai karewa ne sai Allah subhanahu wataala wa yawman akhiran kuma musulmi yana imani da cewa wannan duniya tana da rana ta ƙarshe tana da yinin ƙarshe laisa ba'dahu min yawmin wannan yinin na ƙarshe babu wani yini bayan shi shi kenan shi yasa ake ce mai ranar lahira yinin lahira ma'ana ranar ƙarshe wadda daga ita babu wata rana kuma a nan duniya komi ya riga ya kare sun mata til hayatu daniya sa'annan rayuwa ta biyu ta zo wadda za a yi ranar alkiyama ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala a ranar da Allah subhanahu wataala zai saka ma kowa da irin aikin shi wal yawmul akhir sannan kuma rana ta lahira ta zo liddaril akhira domin gida na ƙarshe wa musulmi ya yi imani da wannan wa yab'athu Allah subhanahu wataala al-khalaiqa ba'san sai Allah subhanahu wata'ala ya tado da halittu gaba ɗayan su tadawa kaf wa Allah zai tada shi wa yahshuruhum ilayhi kuma Allah subhanahu wata'ala ya tattaro su ya zuwa gare shi jami'an kaf din su kowa da kowa wa yawma yahshuruhum jami'a wa yawma nahshuruhum jami'a Allah ce ka tuna musu ranar da za mu tara su gaba da yinsu. Allah subhanahu wa ta'ala zai tara halittu kaf mala'iku aljannu mutane dabbobin gida da na dawa tsuntsaye kwari duka Allah subhanahu wa ta'ala zai tara kowa ne hasibahum domin Allah ta'ala ya musu hisabi a yi musu binciken kwakwaf a yi masu bincike na diddiga ɗai bayan ɗaya tun daga balagarka a zuwa mutuwarka me ka aikata mai kyau me ka aikata mara kyau duka Allah subhanahu wataala zai maka hisabi wannan rana fayajzil abrara sai Allah ta'ala ya sakanta ma bayin Allah na kwarai bayin Allah masu biyayya masu ladabi masu da'a ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam bin na'imil muqimi fil janna da ni'ima ta dindindin a cikin gidan aljanna muna ganewa ko نعم kamar yadda Allah ya ce innal abrara lafi na'im lalle mutane masu da'a da biyayya masu ladabi ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lalle sun tabbata a cikin ni'ima da wamammiya wadda ba ta karewa walidina fiya abada نعم innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah waɗanda suka ba da gaskiya suka aiki na ƙwarai Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su ne mafifitan halittun Allah Allah ya sanya ma cikin su آمين
wa yajzil fujara kuma Allah subhanahu wataala ya sakanta mafajirai bil azabil muhin da azaba mai wulakantarwa finnari a cikin wuta kamar yadda Allah ya ce wa innal fujara lafi jahim lalle fajirai fasikai kangararru mutanen banza mutanen da suke madoka latawaye mutanen da suke cuta suna zalunci suna babakere suna kama karya a cikin rayuwarsu suna hana haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a baiwa masu su su to Allah ta'ala ya ce waɗannan Allah zai musu azaba a cikin wutar jahim zai wulakantar da su ya kunyatar da su ya tona masu asiri a wannan rana. Saura haka kenan mumini ya yi imani da ranar lahira imani na gaskiya imanin da yake son ya shi ya tashi ya aiki. Ba imani irin irin imanin shanu ba, irin imanin da kaji ana yi ba, kaji kowa ya yarda imanin ka da ra- da ranar lahira ya sa ka ka tashi ka bar wasa da sallah. kuma ka zan yin ta yadda aka ce ka yi ta shi ne imani da ranar lahira domin ka san ita wannan rana rana ce ta hisabi ba irin durowar da kai duniya ba ce za ka dira ranar lahira ba ita duniya in ka duro ba mai ce maka mai kai mai ba kai ba amma ya kamata ka yi makanka waltangur nafsun ma qaddamat li ghad kowa ya binciki kanshi kowa ya tunani ya yi nazari ya gami ya aikata saboda gobe amma ba mai sa kafa ba wanda zai sa kafa wanda zai hana ka in ka yi dan kanka amma ba kai ba dan kanka amma ranar lahira to shi kenan wa gadan hisabun wala amal gobe ranar alkiyama hisabi ne babu aiki nan kuma duniya amalun wala hisab aiki ne babu hisabi sai ta aiki ka yi ta aiki tukuru mai kyawu ko mara kyawu ba wanda zai ma hisabi ba wanda zai bincike ka ba wanda zai ma binciken kwakwaf abu diddigan aikin da kai tun daga farkon shi har ƙarshe amma ranar lahira to hisabi ne ran nan ba aiki ko guda ran nan ranar hutu ce ranar hutun lahira ba ta duniya ba muna ganewa ko an huta shi kenan duk kowa ya yi aiki ran nan hutawa ce ga mai imani gajiya ce ga mara imani mai imani zai hutawa duk wani tashin hankali duk wata damuwa duk wata matsuwa duk wani kunci wannan rana mai imani ba ya jin shi amma duk wani kunci da tashin hankali da gajiya da bala'i da azaba yana nan akan wanda bai aikin wari da na baki a nan duniya bai bauta ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya kiyaye saboda musulmi ya yi imani da wannan rana ba dan komai ba saboda Allah ya gaya mishi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi shi yasa yi imani kuma ya tashi tukure yana ta aiki abinda Allah ya ce yana yi abinda annabi ya ce yana yi abinda Allah ya ce ya bari yana bari abinda annabi ya ce ya bari yana barin shi wa annahu kuma musulmi yana imani da cewa yasbiqu hadha yana gabatar wannan rana din ashraqu sa'a alamomin tashin alkiyama sharuɗan tashin alkiyama ke wa amaratuha da kuma alamominta waɗanda suke nuna zuwanta suke nuna gurgusowarta ga kurujil masihi dajjal kaman fitawan almasihu dajjal kaman fitowar dujal kenan dujal zai fitawa a ƙarshen duniya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wa yajuja wa majuja kuma kamar fitowar yajuja da majuja duka waɗannan manya-manyan alamomi ne na alkiyama wa nuzuli isa alaihi salam kuma kamar shidowa annabi isa amincin Allah shi ƙara tabbata a gare shi wa khuruji dabbati kuma kamar fitowar dabba wa tulu'i shamsi min maghribiha kamar kuma hudowar rana daga ainihi wurin faduwarta waɗannan kaɗan daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wa bari zalika da wani wannan min al-ayati daga cikin alamomin da suke nuna kusantowar rana alkiyama idan musulmi ya yi imani da wannan thumma yunfaqu fi sur sa'annan ayi busa a cikin ainihi jiki muna ganewa ko ko kuma ayi busa a cikin kaho nafqatul fana'i busa ta karewa busa ce ta shikenan kowa ya kare komi ya kare fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh duk wanda ke cikin sammai da kasai shikenan zai sike bai su ba rayuwar shi ta kare kuma ta wannan duniya sai kuma lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga damar ta da halitta wasa'id Musa ce ta somewa kowa zai suma wanda ita ce Musa ta farko da za a yi kowa da kowa illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ko illa man sha Allah sai abinda Allah ya so thumma nafqatul ba's sa'annan Musa ta tashi bayan an koma an kwanta an yi shekarun da Allah ya ga dama a kwanta ga anan a mace kowa ya kare ba mai motsi to sa'an nan sai a yi busa ta tashi kuma busa ta da mutane wani sho da kuma ne busa ta da mutane wal da kuma busa ta tsayuwa da rabbil alamina gaban Allah subhanahu wataala malicin komai da kowa kuma nufi fihi ukhra فإذا هم قيام ينظروا Allah ya ce za a yi wata busa ta daban sai ka ga mutane ga sunan tsaye fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ta'ala ya ce tsawa ce guda daya fa idahum bisahira sai ka ga mutane ga sunan duk sun hito daga cikin kasa duk kowa ya hito daga cikin wurin kwancin shi wurin da ya mutu wurin da Allah ya karbi rayuwar shi to abin da zai faruwa kenan thumma malam yace sa'an nan yu'tal kutub sa'an nan a rarraba littattafai littattafan aiki sai a rarraba su a ba kowa na shi fa min akhidhin kitabahu bi yamini akwai wanda yake karban littafin shi da hannun shi na dama haka ne ko akwai mai karban littafin shi da hannun shi na dama kamar yadda Allah ya faɗa أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Allah ya ce, Amma wanda aka ba shi littafin shi da hannun shi na dama, to da sannu za a mai hisabi mai rangwame mai sauki, kuma zai juya zuwa iyalin shi yana farin ciki yana murna yana jin daɗi. Wannan farin cikin da murna shi ne Allah ta'ala ya faɗi yana cewa ha'u muƙra'un kitabi. yana cewa ku karbi littafi na ku karanta shi kenan to akwai wanda za a karba da hannun shi na ainihi dama faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu Allah ya ce wanda aka ba shi littafin shi da hannun shi na dama to shine zai karanta littafin shi wanda kuma aka ba shi da hannun hagu shi kenan ba ya diba sai dai ta kuka ya ta kara ya ta wayo shi wayo kan shi yana ya halatta ni da muta kitabi wa la madri ma hisabi ya laita kana tilqabi ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ الله يكيه Amin.
wa min akhidin kitabahu bi shimalihi akwai kuma wanda yake karban littafin shi da hannun shi na hagu da abubuwan da za su faruwa ne wanda kuma wajibi ne musulmi ya ba da gaskiya da su saboda Allah da manzon shi sun gaye su wa yudau al-mizan kuma za a aje ma'auni wanda za a auna ayyuka kuma a auna mutane Allah ya ce wa nad'ul mawasin al-qist li yawm al-qiyamah za mu aje ma'audai na adalci saboda wannan rana ta al-qiyam to za a aje wannan ma'aunin wal waznu yawma idhin al-haqq aw a ranan nan Allah subhanahu wata'ala ya ce gaskiya ne wa yajri al-hisab sannan hisabi zai wakana zai gudana za a tabbatar da hisabi wa yunsabu sirat sannan kuma a kafa hanyar da kowa za ya zauwa ya dukanta wa yunsabu al-jisru bil amtirat kama ata fi muhkam al-anba ana aza gada a bisa wutar jahannama ba tare da shakku ba kamar yadda ya zo a cikin labarai waɗanda suke bayyanannu ƙarar babu rikici a cikinsu. Surabi hanya ce da za a ɗorawa kamar gada a bisa jahannama. Wa in minkum illa waridu. Kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jusiya. Allah subhanahu wataala yace babu wani a cikin ku face sai ya hauta sai ya shige ta wannan ya kasance hukunci ne ya kake ga Allah subhanahu wataala amma Allah ya ce sa'annan mu ketarar mu tseratar da waɗanda suka gudu kanmu azalimai kuma waɗanda ba su gudu kanmu ba Allah zai ce za mu bar su a cikin ta suna durkushe za su yi ta fadawa a ciki to za ka ba surati wa yantahi al-mawqiful a'zam wurin tsayuwa mafi girma kuma zai karewa bi istiqrari ahlil jannati bil janna da tabbata yan aljanna a cikin aljanna wa ahlin nari fil nari da kuma tabbata yan wuta a cikin wuta Allah ya kare mu daga wuta Amin.
wannan kaɗan daga cikin abubuwa ne waɗanda suka shafi ranar alkiyama malamin ɗan zafiro mana cewa duk musulmi ya yi imani da waɗanda wadalika malam ya ce abin da ya sa lil adillati saboda dalilai annaqaliya waɗanda suke cikin qur'ani da kuma cikin sunnan manzon Allah Sadaka.
sallallahu alaihi wasallam wal aqaliya da kuma dalilai na hankali attali mana musulmi yana ba da gaskiya da waɗannan abubuwa saboda me saboda dalilai na qur'ani da sunna sun yi bayani saboda kuma in aje ma dalilai hankali ma yana nuna akwai rana da kiyama kamar yadda zamu ga aladillatun naqliyya dalilai waɗanda suke na cirowa a cikin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko ikhbaru ta'ala ba da labarin Allah subhanahu wata'ala an zalika daga wannan fi qawlihi a cikin maganan Allah subhanahu wata'ala kullu man 'alayha fan Allah ya ce duk wanda yake akan doran kasa mai karewa bayan Allah subhanahu wataala biya ba da labarin abubuwan da suke cikin ƙasa ɗin nan wal arda wada'aha lil anam fiya fakihatun wan naqlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان Allah ya ce to duk wannan bayani da aka yi akwai ka- kaza a cikin ta akwai abun moriyar rayuwa akwai jin daɗi Allah ya ce to kuma da daɗin da wanda ke jin daɗin duk za su kare akwai lokacin da zai zo ma kowa shikenan ba daɗin ba masu jin daɗin wa yabqa Allah ya ce yana wanzuwa wajhu rabbika zatin Allah mahaliccinka fuskan Allah subhanahu wataala wanda ta dace da girma Allah zul jalali wanda yake mabucin girma wal ikram mabucin kuma girmamawa mai girma ne kuma mai girmama wanda ya nemi girman ne a wurin shi Eh, Allah subhanahu wataala yana girmama duk wanda ya nemi girmamawa ya ba Allah to Allah zai girmama shi duk wanda ya gebin Allah kuma Allah zai wulakanta shi kace kace da shi saboda haka shi Allah mai girma ne kuma mai bada girman ne. girma na ne kuma shine wanda yake bada girma ya izu man ya sha'u shine wanda yake daga wanda ya ga dama yarfa'u man ya sha'u yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ta'ala shi ke ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikin ku kuma shi yake ɗaukaka masu ilimi da darajoji masu yawa kuma Allah ya ce narfau darajati man nashau narfau darajatin man nashau muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama saboda haka Allah ne yake daga wanda ya ga dama saboda shine mai ɗaukaka walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al munafiqina la ya'lamun saboda haka ɗaukaka ta wace ce ta Allah ce shi kadai man kana yuridu al-izzata walillahi al-izzatu jami'a أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا wadata ɗaukaka da buwaya da girma duka na Allah ne kuma shi ne yake bai wanda ya ga dama. To shi kare Allah subhanahu wata'ala mai wannan sifa shi kare zai wanzuwa domin Allah shi ne alhaji layayi wanda baya mutuwa. Wa tawakkala alhaji alladhi la yamut ka dogara da Allah wanda bai mutuwa. Wa fi qawli haka ma cikin labarin da Allah ya bada a cikin fadarsa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulj Allah ya ce ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka kafin ka ya rasulullah babu wani mutum wanda muka sanya shi madawami mana kafin zuwanka ba a yi wani mutum ba wanda muka halitta muka ce shi ba zai mutu ba a fa'in mitta shin idan Allah ya karɓi rayuwarka ya Rasulallah a fahimul khalidu fahimul khalidu da za su dawoma ne su tsaya cikin duniya saboda kai ka tafi Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun za ka rasu su ma za su rasu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimun sannan za ku tsaya gaban Allah subhanahu wataala ku yi husuma gaban Allah Allah subhanahu wataala ya raba gardama ta husuma ku Allah ya ba mai gaskiya gaskiya ya ba mara gaskiya rishin gaske shi. Kullu nafsin Allah ya ce dukkan rai za'iqatul maut mai dandanan mutuwa ce. Kowa sai ya mutu. Wa nabluukum Allah ya ce kuma muna jarraba ku bisharri da sharri da wahala da tashin hankali da tsoro da fargaba duk muna jarraba ku da su da talauci da rishin aiki da yunwa don muna jarraba ku da waɗannan abubuwa da mutuwan masoyan waɗanda kuka fi a cikin rayuwa Allah ya ce duk muna jarraba ku da su duk sharri da abin da baya da dadi Allah ya ce mu ne muke jarraba ku da shi wal khair kuma muna jarraba ku da alkhairi da dadi da samu da lafiya da haihuwa da ƙarin aure da ci gaban kasuwa da ci gaban mulki da duk wani farin ciki Allah ta'ala ya ce duk muna jarraba ku da shi kowane cikin kana cikin daɗi cikin jarabawa kaci haka ma in kana cikin wahala cikin jarabawa kaci uwa uba ita haka in sani dama fitna Allah ta'ala ce muna haka ne dan mu narka dan mu narka imanin ku dan mu jinjina ku mun san ku dama amma dan mu gwada ma mutane kuna da nauyi a imani ko ba ku da shi fitina shine a aza wato darma ko azurfa ko zinari saman wuta shi da larabci shine fitina Hmm. a aza karfe bisa wuta saboda min a raba shi da duk wata dauna da bata dace da shi ba na'am in zinariya ce ma a raba a raba ta da daular banza a dauki ta kwarai to haka jarrabawa haka take in Allah ya baka wadata ya baka jin daɗi ya baka ci gaba Allah ya maka haka ne saboda ya narka ka kuma inda ake narka zinariya cikin wuta ko to kai ma an yaka ne dan a narka imanin ka kin za ka tsaya ka ci gaba da bauta ma Allah ka ci gaba da biyayya ga dokan Allah za ka zanna da dangi da uwaye da ƴan uwa da amanna arziki ka ci gaba da kyautata musu kamar yadda Allah ya ce kai ko ko wace za kai da su ka rungumi sabon mutane ka rungumi wani sabon addini ka bar bauta ma Allah haka in Allah ta'ala ya jarrabe ka da wahala Allah subhanahu wataala yana jarraba ka da wahala ne ba dan komai ba sai dan haka za ka tsaya tsayin daka ka ci gaba da abin da za ka ke yi kayan jarabawa ko ko za ka ce Allah ga kayanka nan ba ni. Akwai masu haka na aiki.
wani a gaskiya ne Kamar yadda in mutum ya ji daɗi yana ce Allah ga kayanka ba ni. Ya ta faɗa da malamai. Saboda suna wa'azi suna cewa dole ya ba ya ba masu haƙƙi haƙƙi a cikin dukiyar da Allah ya bari. Daga yana ta jan haushin su. Ko ba haka ba?
haka ne to haka ma akwai wanda in yaji zafi in yaji wahala wa minan nazi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatin nasi kada billah akwai mutanen da suke cewa sun ba da gaskiya amma da an cutar da shi a cikin addinin Allah zaka ga ya maida wannan jarabawan kamar ita ce azaban Allah subhanahu wataala maganganun da mutane ke mai kawai shi kenan sai ya tsana addinin ma ya ce baya ومن الناس من يعبد الله على حرف cikin mutane akwai wanda yake bauta Allah ga faki baki wa ina asbabu khairu ne tsoma annab idan alheri ya same shi cikin addinin sai ya natsu idan kuma fitina ta same in qalaba ala wajhi sai ya juya ga fuskar shi sai ce ya ma bari in kula ba su littattafai da ƙur'anai da tafsirai ana ta yi ya shiga jarabawa ya ƙi ta sai tattaro ce malam ga kayan kuna. Saboda haka mu mun yi gaba. Kayan su malam ga ga mun kunan kuje kure. Kamar malam yaje ba cikin jarabawa. Wa ilaina turja'un Allah subhanahu wataala ya ce kuma ya zuwa gare mu ne za a maido ku. Allah ya ƙara mana imani.
amin
wa fi qawli cikin bada Allah subhanahu wataala ma ya bada labari cewa za'ama alladhina kafaru kafirai sun yi magana sun yi bugun gaba sun raya sun yi tsammani Allah yi ba a cewa lalle ba za a tada su ba in sun mutu ba za su tashi ba wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta taba zo mun ba babu wata alkiyama da za a shiga duk wanda ya mutu shikenan wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa la'ibun wala kuma suka ce rayuwar mu ba komai bace ba ce kawai wa ma yuhlikuna illa ad-dahr au babu abin da ke halaka mu sai lokaci mu rayu mu mutu wasu kuma su zo abin da za a yi kenan duk abin da aka ce ma yana da farko to yana da ƙarshe gaskiya
to kuma kana da farko domin kai din nan da kake magana an yi lokacin da ba kana kuma ka zo to kamar yadda aka yi ka ba ka nan haka aka yi babanka ba idan shi aka zo da shi haka aka yi kakanka shi ma ba idan aka zo da shi haka har sai an kai me har sai an kai karshe an yi zama duniya ba kowa cikin ta alati ala linsani hinun min ad-dahr lam yakun sha madkura Allah ya ce tabbas lokaci ya zo ma ɗan adam wanda bai kasance abin ambato ba a cikin shi. Dukkan mu mun yi zama haka nan.
gaskiya
Kamar yadda na sha gai nan wurin shekara ɗari da ta wuce ba kowa wurin ko noma ba a yi wurin. To wa za a yi noma? Ba a noma wurin ba a kiwa za a yi kiyan. nan da shekara ɗari nan daji ne kawai kuma dajin Allah ta'ala ba masu rayuwa cikin shi sai namun daji yau ga namun gari na rayuwa a cikin shi to haka wani lokaci zai zo ma mu zo mu wuce to da abin da aka ce ma ba ba- da babu shi aka yi shi to wata rana zai fice bari ga nan gin- duniya sai ginuwa take ta yi sai ci gaba take tana ta faɗaɗuwa ana ta yin abubuwa da ci gaba ci gaban mai gina rijiya ne akwai inda za a kare wa Allah ta'ala ya ce to shi kenan kun kai daidai ajalin da na yanke maku saboda haka kowa ya mutu shi kenan Allah ya kara mu imani Allah ya ce kul malaka ce masu eh haka nan ne wa rabbi na rantsa da Allah mahalicci na la tub'athunna wallahi sai an tada ku wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur lalle Allah subhanahu wataala sai ya tada duk wanda yake cikin kabarin sa thumma la tunabba'unna sa'annan lalle sai an gaya maku sai an labarta maku bima amiltum game da dukkan abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir kuma wannan mai sauki ne ma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu ne mai wahala ba ma amruna illa wahidatun kalamhil basar ko kalamhin bil basar Allah subhanahu wa ta'ala ce sha'anin mu lamarin mu game da tashin alkiyama kamar kyautawa idanu kalamhin bil basar kamar kyautawa da ido ba an gama kai ne da hannun abubuwa suke kai ruwa rana gari amma wannan Allah ne zai jibinci wannan al'amarin a yi shi Allah ne mai hisabin Allah ne mai tambayoyin a yi a gama cikin dan lokaci ka dan an kare sada ka menene sada ka ba zai wahala ba. halittar ka ba ta yi wahala ba sada ka ba za ta yi wahala babu wani abu mai wahala ga Allah subhanahu wataala la ya'zubu an mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi babu wani abu da yake wayan Allah ya gagari Allah a cikin sammai ne ko ƙasa wa ba antum bimajizina fil ardi wala fis sama ku ba za ku gagari Allah can sama ko ƙasa ba. duk lokacin da Allah ya ga dama ya muku abin da ya ga dama zai muku saraka kafirai ku bar kare ta tashin alkiyama alkiyama tabbas ne. sai an yi ta duk wanda ya zo duniya to sai ya je lahira ko yana so ko ba ya so fi kauli haka ma yazo cikin bada Allah ta'ala Allah ba da labari yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ala ku saurara ko kuma shin la yadhunnu ulaika wadancan ba su tsammani annahum mab'uthun cewa lalle su abin tadawa ne za a tashe su daga mutuwar da suka yi ranar alkiyama li yawmin azim saboda wani ne wanda yake mai girma mai girman gaske yinin da ya fi kowane yini girma yinin da kowa yana yinin da komi yana nan gaban Allah akwai yinin da ya kai girman shi kowa na nan komi na nan ba kamar yinin duniya ba ne duk wani taro da za a yi na duniya wasu yan kwarorin mutanen duniya ne ke wani duk taron da za a yi taron arafa taron mina taron ranar aikin ranar abin nan layya ana makka duk yan kwarori ne in an kwatanta da mutanen duniya kuma mutane ne tare dabbobi ba su wurin aljannu duka ba su wurin mala'iku duka ba su wurin ko ba haka ba dabbobin daji ba su wurin wannan kuma gaba ɗaya ne Allah subhanahu wataala zai tada kowa duka hada cinnaku da kyankyasu da tsakakku da kadangaru da musoshi maguna da macizai da kunamu duka su nan waɗannan ba su da wani tasiri ba wanda zai kallaka ko ya sare ka mugunta dai ta kare kowa da ya yi sanyi limus ‘yan ta'adda duk suna wurin waɗanda suka zanje ɗaukan makamai suna kashe mutane suna wurin tsirara asirin su ya tonu sun kunyata sun kaskanta sun wulakanta sun koma ba komi ba da wasu azzaliman sojoji da wasu azzaliman masu ɗaukar bindigogi suna kashe mutane ba da yaki ba duk suna tsairan nan ba bindigan babu wani ƙarfi babu wani tasiri warware kai ta kallon su ga su nan su ma soyayya su ta kallon ka ba wanda zai magana magana ma ba sai isa su yi ba kai ma ba ka isa ka yi magana ba kowa an tsaye gaban Allah subhanahu wataala kaga rana ce mai girma ranar da ba inuwa ranar da ba riga ba wando ranar da babu hulla ranar da ba a shan ruwa ba a cin abinci akwai rana mai girma irin ta to kowa ya shirya ma wannan rana yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi su yi tsaye gaban Allah mahaliccin kowa tsayaki ba a tsugunnawa ba a durkusawa ba a zannawa ba a kwantawa kuma za a ɗauki lokaci mai yawa ana haka ba ci ba sha mai imani bai jin yunwa bai jin kishirwa Allah ya amintar da shi daga duk wani tashin hankali bai jin gajiyar tsayuwa ya riga ya ɗauko kwandishon tun duniya ya yi marshi ta ƙwarai ta bauta ma Allah ya yi azumi ya yi sallah ya yi zarka ya kyautata ma iyaye ya kyautata ma iyalin shi ya yi zaman kyakkyawa da makwabta bai zalunci bai cuci kowa ba wannan ita ce marshi ta ƙwarai ita wannan ta duniya ce kake wanda za ka zuba da gudu ka je can ka dawo ko ka kewayo ko ka yi tafiya kilo biyu ko uku, kewayo ka dawo wannan duk amfanin duniya ne amma na kwarai wanda zai amfanin ka shine ka bi Allah subhanahu wataala ka shirya ma wannan rana rana ce da za a tsayuwa mai tsawo ta shekaru masu tarin yawa wanda Allah kadai san shekarun da za a yi Allah ya shiru ya kyale mutane shiru ba a magana sai an kai ruwa rana sai Allah ya kai mu lokacin da ya kai mu inda ya yanke mana nan ne za mu wannan tsayawan sai Allah ya ba annabawa dama cewa su yawata ko ya ba mu dama ce ku je wurin annabawa na ku ku roke su mana su sa baki a cece ku a raba ku da wannan tsayuwar da kuke sannan mu yi ta yawo mu yi ta galaran ba mu yi nan annabawan su ce kai su ma ta kan suke mu je wurin wannan ku je wurin wani Allah ce to Allah subhanahu wataala nan ba ya ba da labari game da faruwan tashin alkiyama to bi kauli haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala da Allah mai girma da daukaka yace wa tunziru yawmal jam'i ko wa tunzira yawmal jam'i li tunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i kuma saboda mun yi maka wayan alkur'ani ne saboda ka gargaɗi mutane ranar haɗuwa ranar taruwa la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum kaji Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda ka gargaɗi mutane ranar taruwa ranar haɗa kowa da kowa la raiba fi babu kokonto babu shakku babu tantama a cikin zuwan wannan ranar da tabbata shi fariqun fil janna Allah subhanahu wataala ya ce wani bangare yana cikin aljanna Allah ya sanya mu a ciki wa fariqun fis sa'ir wani bangare kuma yana cikin wutar jahima Allah ya kiyaye to kaga akwai ranar jam ranar haduwa gaba daya inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Allah ya ce ranar gaban gardama ranar alkawarin su ce gaba ɗayan su yau malayuhu ne maulan an maulan sha'an wala min tsaro illa man rahim Allah innahu wal azizur rahim Allah subhanahu wataala ce ranar da wani masoyi baya kare mu masoyin shi komi kuma ba za a taimake su ba sai wanda Allah ya tausaya mu lalle shi Allah subhanahu wataala Allah ta'ala mai yawan buwaya ne ko mai yawan rahama ne وفي قوله تعالى هكما تكن فرن الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها idan aka girgiza ƙasa girgizawa ta ma'ana cikakke girgizawa za a mata gaba daya girgiza ta ikon Allah zai girgiza ta wa akhrajatil ardu asqalaha kuma ƙasa za ta fitar da kayanta masu nauyi mutane da duwatsu da karafuna da kayayyakin duk da suke cikinta masu nauyi duk za ta yi waje da su domin amfaninsu ya gari duwatsu karafuna wasu abubuwa duk da Allah ya aje dan amfanin mu amfanin ya kare saboda mun kwanta dama dukkan mun mutu gaba daya saboda ka Allah ta ce ki ki hiddo su gaba dayan su duk kewa aman su ki hiddo su wa qala al insanu mala mutun sai ya ce malaha ce me ya same ta yau mai din Allah ta'ala ya ce wannan rana fa to hadithu akhbaraha tana ta ba da labaranta ne bi anna rabbaka awhalaha saboda ubangijinka Allah subhanahu wataala ya yi mata wahyi yau mai idin yafduru nasu ashtata ranar da mutane za su fitowa daban-daban ashtatan jama'a jama'a za su yi taitawa daban-daban gungu-gungu liyarau amalahum domin a nuna masa aikinsu. Ashe, muna tashi ranar alkiyama Allah ta'ala zai taimu wanda ranar ne don a gwada mana aikin da muka yi a duniya. Kamar ya mulmi kwallon rarrakin duk wanda ya aikata, aiki ko da yaya yake ko mun kankanta shi ya rahu sai ya gani shi. Na alheri ko yaya ka yi. ko mun kankanta shi kace subhanallahi kai shiru kaga kadan sai ka gan shi ranar alkiyama la ilaha illallah sai ka ganta ranar alkiyama kai sadakar dala sai ka ganta ranar alkiyama kai sadakar loma daya kana cin abinci almaji ne zo maka ci kawo ka ɗebu cokali ɗaya ko bi ka zuwa mai yaje ɗan loma shi guda da shi ya ji daɗi ai ka taimaka mashi ko ko kana shan koko ko kana shan kunu ko kana shan wura kace kawo roba shi kawo kwanan ki kadan zuba mai lu da yi biyu ai zai ji dadi ko ya dan kurba shi ma ya sa wani abu cikin cikin shi alheri ne ga mai dan kadan sai ka gan shi ranar kiyama duk abin da kai na alheri Allah sai ya gwada ma shi ranar kiyama wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarah duk wanda ya aikata sharri ko yaya yake sai ya gane shi ko yaya sharri ko mun kankan da shi muna gane ku kamar zaki ka ci kaza ubanka yayi kaza shi uwarka ta yi kaza ba kalma ce ya gaji ya kaɗan haka in kamari mutum ba da yaki ko kai mu mutum kulli ba da yaki ko kuma kai wani kallo da Allah ya hana kallo irin na redin wayo ka kalli musulmi dan wanka kamar kallo bi nazratin tu'ri da kallon da zaka cuta mashi kaza akwai masu irin wannan har yanzu ban fara irin wannan rayuwa ba sai mu kalli dan wani musulmi kallo irin na kaskanci ko baya da kyau wannan sai ka gan shi ranar kiyama cikin takardun aikinka kaga dan kadan ne kai da kuma wani nuni da za ka yi diba-diba ga yacin don a cuta ma wannan mutumin duk za a gani cikin mi za a ganin shi rana alkyama al'isharri ko yaya yake ko mun kankanta shi ko za a yi ma mutum sadaka dala biyar ka ciyawa kyale shi kaga sadakar da ya karin ce ko kuma ka hana min sharri kaɗan ne ka yi sai ka gan shi ranar kiyama man na yi linsai wanda yake hana alheri sai ya ga hannun da yake na alheri wannan rana ta alkiyama sauraka kenan rana ce da Allah subhanahu wataala zai gwada mu kowa abin da ya aikata mai kyau ko kuma mara kyau Allah ya nuna mana alheri wannan rana wa fi qawlihi la ilaha illa huwa haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah ya ce hal yanzuruna babu abin da mutane suke jira illa an yatiyahumullah ko illa an tatiyahumul malaika sai dai mala'iku su zo masu kawai abin da suke jira kenan ba na mutane ba su jira komai sai alkiyama aw yati rabbuka ko kuma babu abin da suke jira sai dai Allah ma da cinka yazo zuwan da ya dace da girma Allah subhanahu wata'ala da matsayin Allah aw yati ba'd ayati rabbika ko kuma babu abin da mutane suke jira ya zo masu sai waɗansu daga cikin alamomin ikon Allah mahaliccinka. Allah ya ce yau ya ce babu ayati rabbika to ranar da sashen ayoyin Allah madaukinka zai zo ma mutane la yanfa'u nafsan imanuha bai amfanin kowace rai imaninta in dai wannan ranar ne lam takun amanat min qablu wadda bata kasance ta ba da gaskiya ba gabanin wannan ranar ta zuwan alamomin ikon Allah aw kasabat fi imaniha khayra ko kuma ma bata aikata komai cikin imanin ta na alheri akwai imani amma ba aikin alheri to ran nan ka yaki alheri Allah subhanahu wataala ce bai da amfani ba zai karbo wurin Allah ba to kaga nan ma Allah ta'ala yana gaya mu cewa akwai akwai zuwan wata rana wadda in ta zo shi kenan ba a karɓar duk wani aiki da mutum wa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala haka nan ma Allah ya ba da labari a cikin maganar shi da yace wa idha waqa'a al-qawlu alaihim idan maganan azaba ta faɗo musu ta afku a kansu akhrajna lahum dabbatan min al-ardh Allah ya ce za mu fitar masu da wata halitta daga cikin ƙasa to kallimuhum tana masu magana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane ba su sakankan cewa da alamomin iko wadaka wannan dabba za ta zo ita ma daga cikin alamomi na ƙarshe na tashin alkiyama za ta zange ma mutane magana cewa tana wa'azi dabba na wa'azi dabba na fada tana nasiya tana fadakarwa tana tunatarwa inda mutane sun gaya muku kun kya kun kya za to ga dabba na Allah ya turo muku ko bi qaulihi kaza ai dabba dole ta tada ma hankali ka tashi abin nan da sai ka ga gaban sarinka na wa'azi cikin gida yake nan ha ai kaga sai ka ji tsoron Allah da da ka yi zama da bincinan gida sai hanya ba aljani bane bunsuru na wa'azi hatta Allah subhanahu wataala ya ce kuma hatta idza futihat yajuj wa majuj an lokacin da aka bude yajuj da majuj wa hum min kulli hadabin yansilun kuma su daga dukkan wata ainihi hanya Allah subhanahu wataala ya ce suna ta sauri suna ta gaugawa ta kowace hanya ta kowane wuri wanda yake tudu ne shine hadar wa qataraba alwadul haqq Allah ta'ala ya ce alƙawarin gaskiya ba ya kusa fa idha hiya shaqisatun absarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin Allah ta'ala ya ce sai gashi wato idanun kafirai sun rena fata sun yi ƙuruƙuru suna ya wailana wayo mu wayo kanmu qad kunna fi ghaflatin min hada lalle mu mun kasance a cikin rafkana da mantuwa daga wannan lana bal kunna zalimin kai mu mutanen banza ne kawai mutanen wuri ne mu azzalimai ne kai Allah ya kiyaye wa fi qawlihi a cikin bada Allah ta'ala ma ya zo, Allah ya ce, walamma buri babnu maryama mathalan lokacin da aka buga misalin Isa dan Maryam, idan qaumuka minhu yasiddun sai ga mutanenka suna ta hayaniya. Suna ta cacaniya. Yasidduna da kasrar sad yana nihin abbajjatu. Suna hayaniya suna ta suna ta surutu suna ta dumumuwa ba su ma yarda ba. akwai kuma kira ya sudduna ya sudduna an sabilillah sai ga mutanen ka suna hana mutane daga bin Allah subhanahu wataala wa qalu suka ce a alihatuna khairun am huwa shin allolin mu da muke bauta su suka fa alheri ko ko shi ya fa alheri ma darabu laka illa jadalan basu buga maka komi ga annabi isa ba sai dai rigima kawai balhum qaumun khasimuna Allah ta'ala ce kai su mutane ne dai waɗanda suke masu yawan gayayya in huwa shi annabi isa bai kasance ba illa abdun face bawa ne an'amna alai wanda muka yi kyauta da baiwa akan shi waja'alnahu mathalan li bani isra'il kuma muka sanya shi misali ne ga bani Isra'il. Walau shi na Allah subhanahu wataala ce da mun so da mun ga dama la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqu da mun sa mala'iku a doran kasa suna mai wadin mutum ya mutu sai a kawo mala'ika da nake shi an mala'iku su ma mai dune yaya muna ganewa da Allah ta ya sa mala'iku a madadin su mai mu muna tahiyya su kuma sai a bar haihuwar mu mutane sai Allah ya ta kawo mala'iku da dai dai dai dai har su cika duniya da Allah ya ce da mun ga dama sai mu ku ci gaba da rayuwa tare da suwa tare da mala'iku har inda za ku karewa gaba ɗaya ba kowa cikin ko kuma Allah ya tafi da ku gaba ɗaya ya kawo mala'iku ya kashe ku gaba ɗaya a kawo mala'iku Allah ya ga dama sai yi in ya sha yuzibu wa yati bi khalqin jadid in Allah ya ga dama sai ya tafi da ku kuma ya zo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne wanda yake gagarin Allah subhanahu wataala ba ko kuma Allah ya ce in ya sha yuzibu wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin in Allah ya ga dama sai ya tafi da ku ya maye ku da waɗansu mutane kamar yadda Allah ya kage ku daga zuri'an wasu mutane na daban. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya ga dama kun juya baya sai Allah ya zo da wasu mutane su ba za su zama irin ku ba. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa innahu lalle shi annabi isa da ilmul lisa lalle alama ne ga tashin alkiyama fala tamtarun nabiha ku bar jayayya ku bar kokonto game da tashin alkiyama wattabi'u to bi na za siratun mustaqim wannan shine aya Allah subhanahu wataala madaidaiciya wa qawlihi subhanahu wataala kama cikin badan Allah ta'ala wa nufiqa bis suri an yi busa cikin kaho وصاحق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله Allah ji za a yi busa a cikin kawo, duk wanda yake cikin samai bakwai, da wanda yake cikin kasai bakwai zai suma sai dai wanda Allah ya so, sun manufi kwafi ukura, Allah ce sa'an nan a yi wata busa kuma fa'idahun ƙiyamun yan buru, sai ga mutane tsatsaye suna ta kalle-kalle. tayi in aka yi wata busar ta biyu kenan wa shiratati larbu Allah ta'ala ce kuma kasa za ta yin haske bi nuri rabbiha ta hasken Allah malikinta wa wubi'al kitabu kuma za a aje littafi wa ji'a bin nabiyina kuma za a zo da annabawa wa shuhada'i za a zo da masu shaida wa qudiya bainahum bil haqqi kuma za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa hum la yughlabun Allah ya ce su ba za a cuce su ba wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat kuma za a cika ma kowace rai abinda ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah ne mafi sani game da abinda suka aikata Allah kara mana imani ka sa mu cika da imani ka sa mu kare da duniya lafiya abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara waɗanda suke barin addu'o'i daban-daban Allah ta'ala ka san su ka biya musu bukatunsu Allah ka shaye musu hawayensu mu ma duk muna ciki ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu ka shaye mana hawayenmu Allah duk wata damuwa da muke ciki Allah ka dauke mana ita ya Allah marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya manema aiki Allah ka ba su aiki mai albarka manema jari Allah ka ba su jari mai albarka manema kasuwa Allah ka ba su kasuwa mai albarka manema haihuwa Allah ka ba su haihuwa mai albarka manema aure Allah ka ba su aure mai albarka Allah ka ji kanmu da mu da iyayen mu ya Allah da kakannin mu da ƴan uwan mu da mun na arzikin mu Allah subhanahu wataala ka ji kansu gaba da ya Allah Allah ka yi masu gafara Allah ka san sun huta ka kara mana san junan mu da haɗin kai ya Allah ka raba mu da keta da kiyayya tsakanin mu ya Allah Allah ka ba ka san mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah subhanahu wataala ka mana karshen duk wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen mu Allah subhanahu wataala ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka bamu damuna mai albarka Allah kamar yadda ka shayar da mu ruwa ne muka kwana a cikin ruwa Allah subhanahu wataala ka sa musu albarka Allah ka sa mu bare na goma da duk wata wahala ne ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah subhanahu wataala ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah matsalolin da ke faruwa tsakanin yan kasuwa da duwan Allah subhanahu wataala ka kawo karshen su ya Allah tsakanin yan kasuwa da birgari ya Allah ka kawo karshen wannan matsala ya Allah kayan da aka tare ba bari su shigo garin nan ba ya Allah ka sa abin su shigo ya Allah Allah ka sa a fahimci juna tsakanin su ya Allah ka kawo mana karshen wannan takaddama da wannan wahala da ake sha ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka raba mana duk wata wahala ya Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana addini ya Allah ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka da jahilci Allah ka raba mu da zalunci da munafici ya Allah Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye Allah dan girman ka ya Allah dan matsayin ka ya Allah Allah dan iyawa ka ya Allah dan karfin ka ya Allah dan ilimin ka dan buwaye ka ya Allah Allah ka jiro mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
sakar alaikum salam